الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha bakwai ga watan jumada ula hijirar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam alif dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da daya ga watan januwari 2021 a ranar juma'a za mu ci gaba daga inda muka tsaya a karatunmu na kashfil ilbas an faidata hatimi abul abbas amma gabanin nan wajen mana isar da sakon ta'aziyarmu zuwa ga mu sai da umarni radiyallahu anha bisa ga rashin wani bango daga cikin bangon ɗariƙar tijaniya wani jigo daga cikin faidar shau ibrahim radiyallahu anhu ɗaya ta shau ibrahim radiyallahu anhu wata kan maulatina shekha maryam wanda an ce lokacin da aka haife ta a kosi aka haife ta aka zo aka gaya shoi bayan sallallahu anhu cewa mahaifiyarta ta haifi ta haifi ya mace shoi bayan sallallahu anhu ya ce a je a duba ba mace wace ba namiji ce aka je aka dawo aka ce shehu kamar fa mace ce nan ce ce a je dai a koma aka dawo aka ce mai dai mace ce shehu radiyallahu anhu ya ce to amma dai wannan macen za ta kasance mace ce tamkar ga maza ta yi Allah alam ko shehu tafa'uli ya shi sai saka mata Maryamu da Allah ya ce wa kanat minal qanitin bai ce mata wa kanat minal qanitat ba hakika ko ta kasance macen tamkar da maza dubu ma wannan take tamkar da maza dubu take an haife ta miladiya 1932 ta koma zuwa ga Allah 2020 tana yan shekara 88 hakika karshen ayo ta yi kokari namijin kokari wajen karanta alkur'ani da karantar da shi a cikin 'ya'yan shehu mata ita ce wanda ta fara haddace alkur'ani an ce shehu ibrahim sadiyallahu anhu ya ɗauki doki ya ɗauki sa ya bata ya ɗauki sulallan gwal ya miƙa mata saboda wannan namijin kokari da ta yi daman shi shawar da Allah anu kowa ya san shi yadda yake da da alkur'ani ya aura mata ɗaya daga cikin masoyansa na kusa da shi Sheikh Alhaji Umar Khan a shekaru ya girme ta shau ya ba ta ƙure a shekaru ya girme mahaifinta shau Ibrahim radiyallahu anhu ya ba ta ƙure ta zauna a gidan a inda take waje ne ɗan ƙarami ta buɗe makaranta take karantar da karatu a iya ɗan falanta a haka a haka abu ya fara girmama ta zo izuwa ga ɗan barandar ta teras abu ya girmama ta dawo izuwa ga tsakar gida abu ya girmama ta koma izuwa ga garejin makaranta a garejin ya zama to nan ne makaranta tana koyar da yara da da da watakan ainihin makwabta babban tashin hankalinta an ta idan kana so ka ga hawayenta yana zuba shine idan aka ce yau an koma makarantar boko an gama hutu duk 'ya'yan nan za su tattare su tafi to a nan wajen za ga tana kuka saboda makarantar ba ta cika sai lokacin da ake cikin hutu a haka a haka makarantar ta ta girmama ita ce macen farko da ta gina makaranta hawa uku kuma a capital din senegal dakar kuma a dakar din a unguwar da take unguwa mafi tsada a wannan ta gina ita ce macen farko a senegal ko a ce makarantar farko ta alkur'ani wadda take da luxurious bus masu yawa wanda take daukan yara duk da haka idan ana karatun nan idan lokacin makaranta yayi sai a koma makaranta sai dai a bata da yara kaɗan hakan ya sa ta ce namijin kokari a cikin makarantar ta ta gina makarantar boko a wajen sai ya zama to gashi ana karantar ana karantar da alkur'ani sannan kuma ana yin makarantar boko ba za a iya irga maka ulufun na mutanen da ta haddatar da su alkur'ani Allah ne kadai sani a duk inda aka ga yawancin bidiyo dinta ba za ka rasa cewa ko dai ita take katin alkur'ani ko akkau tana ji ana kanta alkur'ani abinda zai baka mamaki a ce maka tana daga cikin wanda shawarar radiyallahu anhu ya ce na gode muku kokarin da kuka yi faida shehu yana fara sai rubuta mata wasiƙa yana ce mata masoyiyata ‘yar masoyiyata, matar masoyiyata, a masoyina kuma uwar masoyana. Yaya ba zan tambi ya kuke kuna lafiya ya ba zan tambi lafiya ke wasu da ke masoyiyata ce, ‘yar masoyiyata ce kam. Sai da Abulkis Rajallahu an tana cewa wannan duka na jini a wajen sai da Rajallahu ana wannan satin. Wannan kuma da na faɗa sai Abulkis tana cewa lokacin da mahaifiyarta ta koma ga Allah. Shehu da ya ajiye gawar yana yana yaban mahaifiya yana yaban mahaifiya ya ce ƙarshe dama abin da zai raba da ke wannan mutuwa ce sabulkin ta ce ban taɓa ban kwaɗayin mutuwa ba kamar wannan rana har take ce shi ta irin yadda kai matan nan haka na san ni kuma tawa sai yaya kenan ya murmushi saboda ya san cewa shi zai tafi kyale ta sheka maryam tare suke da mahaifiyarsu ɗaya da shawa abdullahi da shawa baba lamin da wannan halifa namu na yanzu kuma abin da zai baka mamaki saboda kokari da jajircewa irin nata na na na mazaje kaga shehu abdul ashehu babalamin da wata kan ainihin shehu halifa na yanzu duk yawanci ita tare ni matan da ta aura musu ita tare ni matan da ta aura musu shehu halifan yanzu yake cewa ita ce wanda idan ya je ya ɗauki saboda ita mahaifiyarsu ta zauna ne a kaulak ba a cikin madina ba idan ya je ya ɗauko karatu wajen ta yake zuwa ya yi bita ita take ƙara mishi bita karatun kana muna gani a bidiyo da shi babu lamin yake zubar da hawaye saboda lokacin da mahaifiyarsu ta koma ga Allah ita ta ɗauki gabaran su babalamin cikin wajen tarbiyyantarwa to ya ishe ka ga wane ne babalamin a duniya a ce maka to su shekha maryam ita ita na daga cikin wanda suka tarbiyyantar da shi wannan kadai idan aka ɗaukar maka shi a ce maka ga yadda yake a ce maka ga yadda ta yi ƙoƙari wajen tarbiyyantar da ɗan uwanta halifa na yanzu halifa na yanzu ya ce ita ce ta koya mishi yadda ake mu'amala da mutane ta ce mishi kana tunanin ka je ka yi karatu ka dawo kana da ilimi a nan ba a ilimi kaɗai ya ƙare ba ba a littafi kaɗai ya ƙare ba a iya mu'amala ma da mutane ya ce ita ta koya mashi yadda ake yin mu'amala da mutane shi sa tana daga cikin 'ya'yan shawar radiyallahu anhu wanda ta yi ta yi ta raka shawar radiyallahu anhu tafiye-tafiye masu yawan gaske ta raka shawu tafiye-tafiye masu yawa har an kai ga matsayin yadda ta karantar ta karantar ta karantar ana zuwa gidanta a ɗauki ɗa kawai ta a tashi washe gari da safa a zuwa tare da jariri sabon jariri an aje mata a gida a yanzu a haka akwai yaran da sun girma ba a ma sun suwa ne da iyayensu ba shekha maryam ita ce babansu shekha maryam ita ce mahaifiyarsu kowai wansu sun zo sun ɗauki ɗa sun ce mun kawo miki wa'insu kuma ma ba kawa ba ne ba za a je ne mai aka yi cikin hanyar halali ne a ba hanyar halali ba ne ba kawai za a ajiye ɗa a ƙofar gidanta za ta ɗauka ta rike ga tana da su da yawan gaske duk yaron da ya samu ya gama karatu za a yi kokari a ga cewa an nema mishi yadda zai ya tsallaka kasashen duniya ya je ya karatu har shekarar da ta wuce duk shekara ɗalibanta suna daga cikin waɗanda suke representing ɗin senegal a musabaka wakiltar senegal a musabaka alkur'ani har shekarar ta koma har shekarar da ta wuce karshen abin da ta yi a duniya shine ta bude ido ta zo dan yayan dan kaninta yana karanta alkur'ani ta bude ido ta kalle shi ta duba ta ga duk mutane take kai kace lisanul halin ta yana nuna kan cewa alhamdulillah abinda na kafa na gari ya tabbatu ta rufe idan ta shikenan ran ya koma ga Allah kai kace wacce take basu ma san ta koma ga Allah ba sun ce da ta ma ba san ta koma ga Allah ba Allah ya tabaraka wa ta'ala ya ba mu albarkacin ta A- Allah ya ƙara musu kusanci ya ƙara musu haske mu kuma wanda suka bari a baya Allah ka sa mu yi ƙoƙari wajen kwaikwayon su hakika su waliyai ne wannan kam da shaidar Shehu Ibrahim ne radiyallahu anhu Shehu Ibrahim yana cewa duk wanda ya auri duk wanda ya auri jinin mahaifiyarta ire-iren mahaifiyar sai sai da Maryam to babu makawa la malatan sai Allah ya fa mishi waliyi sai Allah ya bashi wali to wannan kam kaga shewa radiyallahu anhu yana maka ishara kan cewa wace ce ita kuma wannan ba ma sai an ga maka ba duniya ta shaida rayuwarta ta tabbatar da mizdaƙin abin da shewa radiyallahu anhu ya faɗa a kansu Allah ya ba mu albarkacin su Allah ya ba mu lada wajen juriya da haƙuri da aka na rashin wa'annan manyan gwaraza wanda duniya take alfahari da su makaranta mata fatiha daya ulu Allahu goma sha daya da suna salatul fati goma hadiya gare ta alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا وحرنا وابدنا وآجلنا وقائنا وآتنا برحمتك يا ارحم الراحمين امين الفاتحه شو رضي الله عنه يتي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين من افاد على اوليائه بحور الانوار godiya ta tabbata ga ubangijin talikai mai rahma mai jin kai halifa bismillah afwa na'am wanda ya kwarara wa waliyansa wata kan koguna na hasakai waqtasahum bi safa'il ahwal wal asrari yake bance su da tsarkakan halaye da tsarkakan asrarai wa shaghalahum bi dhikri bil ashi wal ibkar ya shagaltar da su da ambatansa safiya da yammaci وجمعهم في شمل الحبيب المختار يتارسوا أوجن متارا منزل الله صلى الله عليه وسلم أبين زائي أبين سن الله وتعرف لهم فعرفوه يسندسوا كان كما سكا سن الله فخرجوا من دائرة الجهل والإنكار سكا بتدق دائرة تجاهل تيد إنكار واختارهم لخدمته يزابيسوا إزوا هدمسا ومحبته دسويسا wasu hubata asfiya'il abrari da kuma bin wata kan tsarka kansa masu biyayya gare shi faghabu an habi shuhudil kamali saboda tsabar biyayya da suka yi ga Allah da subantaka da suka samu tare da na Allah sai suka bace a ciki ta me da suka bace sai zaman to suna shuhudi ne na kamali waliyai ko sufaye ko masana Allah tabaraka wa ta'ala sun san Allah tabaraka wa ta'ala yana da wayansu tajalliyatu guda uku Allah yana da tajalli na jamala Allah yana da tajalli na jalala sannan Allah yana da tajalli na kamala duk mutumin da ya tarke ya san wannan suna hawa ne akan mazahiru salam idan kamar da shehu ko da yake mustau ko karatun zuwa ga sufancin ka a metsa zuwa ga ma'arfa shehu ibrahim radiyallahu anhu ya cewa idan kaga mazahari na jamala la ta daga kada kai girman kai war da mazahar jalali ka yarda da mazahari na jalala ma'ana idan ka ga basaɗi ka ga buɗuwa a rayuwa da fatayi suna zuwa na zahiri da baɗi ne hissan wa ma'anan kada wannan abin ya ja ka kai tunanin wani ne ka yasa ka samu wannan matsayin kada wannan girman da wannan arzikin da wannan buɗe-buɗen ya janyo maka girman kai warda an warda an mazahar jalali dan haka idan jalala ta kunno kai kishoyin irin wa'annan na daga imtihanoni da jarrabobi da Allah yake wa bayinsa makusanta ka yarda da haka idan kai idan baka girman kai da wancan ba sannan baka baka ki karban wannan ba sai ya zamanto Allah sai maka tajalli da kamala haka abin yake da saboda haka dukka da suka samu suka bi wa'annan bayan Allah suka samu jamalan suka samu jalala sai suka bace suka yi fana'i sai suka da suka yi fana'i sai suka kasance suna shuhudi ne da kamala da kamala ta hadatul qudusiyya yace wassalatu wassalamu ala alwasilatil a'zami salati da aminci ya tabbata a bisa wasila ta farki ko tsani mafi girma wa ainihin ma'arifin akwami ainihin masani na Allah tabaraka wa ta'ala tabbatacce almutajallalahu bi kamalin zaci wanda aka yi mashi tajalli da kamalin zaci fasara martabatan jami'atin lil asma'i was sifati sai ya kasance cewa ta zamanto martaba wanda ta tattaro asma'u was sifatu a nan wajen shehu radiyallahu anhu ga wa'inda suke yan ma'arfa sun san cewa shehu ya dunkule maka wata mazahari na sifa da mazahari na ismi sannan ya kawo maka mazahari na zati kowai ba sai ka damu ba a wajen jerantowar lallai sai wannan ya zo sannan wannan zai zo a'a shehu na cewa adihili isharati fa inni lam abu bi sirri habibi khalla anka su'aliya kai dai kai kokari ka rike ma'awalinka dan ka ringa iya gane isharorin da nake maka fa inni lam abu bi sirri habibi domin ni ba zan bayyana sirrin masoyina ba khalla anka su'aliya kan ma ka tsaya kana tambaya ta domin ba zan gaya maka ba amma da yawa in yi magana sai ya ce babu wanda za su gane wannan magana illa jasadu madadina sai jikin da muke yi wa madadi idan kuma magana ta fita zai ce babu wanda zai fitar da irin wannan magana sai dai daga jikin da shi ma muke wa madadin Allah ka sanya mu kasance jikin da shi yake wa madadin sai madadin jikinmu ne zai faɗa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi da alayensa wa sahabatihi da sahabansa alhadin almutadin wanda suke shiryu masu shirwa wa tabi'ina da da wanda suke biyo wa sahabbai wa tabi'in da suke biyo da wanda suke biyo masu biyo wa sahabban da ihsani da kyautayi ila yawmiddin har zuwa ranar sakamako yace khususan tun balle sibti wa warisi asrari tun balle jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa warisi asrari tun wanda shine magajin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mumiddil aqdabi wal awliya'i wal arifina wanda yake yi wa kudubai da waliyai da arifai madadi yana cewa ruhi wa ruhu sallallahu alaihi wasallam ka hatan ruhi na da ruhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar haka suke ruhu sallallahu alaihi wasallam muddil awliya'i muddil anbiya'i wal mursalina ruhin sa yana yi wa manzanni da annabawa madadi wa ruhitu middil awliya'i wal arifina ne kuma ruhi na yana yi wa waliyai da arifai madadi Allah ya samu kasance wanda muke samu da nasa wa mustanadul akabiri wanda shine majingina na manya-manyan bayi wa sulaha'i majingina na daga salihan bayan Allah wa shuhada'i wanda suke shahidai ba lallai wanda aka kashe a cikin yaƙi ne ko wanda ya dilmi a cikin ruwa ko wanda ya mutu a cikin da ciwon ciki ko wanda ya mutu da gobara wa'annan sune shahidai da a'a ba wannan kadai bane ba wanda ya kashe nafsinsa domin ya tabbatar da abin da Allah yake bi idan ya mutu akan irin wannan aikin ya mutu shahidi na hakika ya mutu shahidi na hakika shawai bayan radiyallahu anhu a karkashin ayar da Allah yake cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bi alim kullu ta'ami kana halal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi min qabla an tunzila tawrat wal fatu bi tawrat fatluwa in kuntum sadiqin yake cewa Allah ya ce lantana lulbirra hatta tun fi ƙumi mata shiguna ba za ku samu aljanna ba har sai kun ciyar daga abubuwan da kuke so kuma wa ma tun fi ƙumi shay'in fa inna Allah bi alim da abin da kuka ciyar Allah yana sane ya san abin da kuka ciyar ya ba da kisar wani sufi sufin nan yayi rashin lafiyar da an hana shi ya ci kaza ranar nan matar da ta gaina ciwon cewa a cika za a cika yana son ya cika za ta ɗauki kudin ta dirhami biyu ta fita kasuwa ta je ta siyo kaza ta da kayan miya ta yi ka ta hada da komai da komai da ta kawo mishi gabansa ya buɗe zai ci sai ga almajiri nan ya zo almajirin nan yana zuwa yana yin bara ya ce ɗauki kaza nan baki ɗaya ba shi ta ce haba min gida duk wahalar da na sa in taka da kafa ta in tafi kasuwa in yi kaza in yi kaza ka san ku nawa na kashe na kashe adadin kuɗi kaza ya ce to ya ɗauki kuɗin nan irin wani adadin ya ɗauki wani abincin ya haɗa ya bayar ya ce Allah ya ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba za ku ka samu aljanna ba sai kun ce daga abin da kuke so shewa ya ce to mun san yadda ake samun albirru ko aljanna ko ya ce to wa kaifa nanalu birru yaya za mu samu Allah albarru idan mun samu albiru to ya za mu samu Allah albaru ya ce shi ne ka kashe rayuwarka wajen samun Allah ya ce ba ka ga annabi Ibrahim ba ya sadaukantar da rayuwarsa har mutane kafirai sun saka shi a cikin wuta da suka saka shi a cikin wuta saboda ya ba wa Allah rawar sai Allah ya karɓe shi ya zama tona shi ƙul ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim to idan kai ma ka ƙara da rayuwarka akan haka za ka samu baro kuma mutumin da ya samu barur rahim to lalle idan ya mutu akan wannan garabe wannan shi ake nufi da shahidi na hakika Allah ya ba mu wannan shawbar hamar radiyallahu anhu yace amma ba'd bayan haka fa yaqulu al-abd al-faqir al-mubdaru ila rahmat mawlahu rahim bawa mai nema a wajen Allah wanda ya sakankance ba shi da wani abin da yake nema face rahama zuwa ga ubangijinsa mai jin kai wannan bawa wan aljahiru almu'tarifu bi jahli wa qusuri a bakin shi yace mar wanda bai sani ba kuma ya san bai sani ba kuma wanda yake da qusuri ibn sheikh alhaji abdullahi dan a sheikh alhaji abdullahi ba kowa ba ibrahim wannan ibrahimun wannan wanda la ya zalibi fadli maulahu fi jamali jalali yahimu da falalar ubangijinsa yana mai imo cewa ganin samun mushahada da jamala da jalala ta haddatul kursiya shau yace karka sura fi hazil bilad li kasatil jahl wal baladat wal hasad wal inad wannan gari namu ko idan aka ci al bilad ba lalle Senegal ba wannan yanki namu ko na Saint Salum ko kuma kace yanki na wannan West Africa namu hakika yayi yawa abin yayi yawa yace jahilci da balidanci da watakan ainihin hasada da tumbe da taurin kai ya yi yawa har ya janyo al'inkaru ala ahalil fairati tijjani ta almahadiyuna ila nahajin rashad wannan jahilcin da hasada da taurin kan ne ya janyo inkari a bisa ma'a'yan fa'ida ta tijjaniya waɗannan wanda su ne suke shirarwa zuwa ga tafarki madaidaici. yace wa ma huwa illa al-inkaru ala shaykhim al-hadi al-mumid lil-ibad yace kuma wannan inkarin da ake mana mu ɗan faida ba kowa ake wa inkari ba ɗan faida fa na shehu Ibrahim na hakika yawa ba wai ɗan faida na baki ba ba kowa ake yi wa inkarin na maface shehin nan nasu wannan wanda yake shiryarwa kuma yake madadi ga bayi منذ ظهور هذه الفرقة التجارية lokacin da. fairar tijjaniya nan ta bayyana ake mata wannan hasadan ake mata wannan inkarin wanda sun manta cewa faidar nan ta ɗariƙa tijjaniya ce wannan tijjaniya al'ahmadiyyatul muhammadiyya ce ahmadiyyatul muhammadiyya al'ibrahimiyyatul hanafiyya ce bi ma'ana faidar nan ta ɗariƙa shau ahmad tijjani ce wanda ya karɓa da gojen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda take kan doron abin da fitira ta annabi Ibrahim wanda take tsantsar tatakkiyar musulunci bi mahadi fadil hadratar rahmaniya kuma ta samu haka ne don tsantsar falalar hadratar ar-rahman cewa yace da naga suna ta yin wannan abun suna ta wannan inkarin fata samamtu anhum maliyan in kana ma ya atuna bihi shay'an fariya sai ne mushi shiru dan lokaci duk da cewa duk abubuwan da suke faɗa abubuwa ne na ƙage na ƙarya likauni min jumlatin hizbul fayyati saboda mene shiru saboda ni ina daga cikin zirin yan faira ja'alna Allahu mimman la yusawil aqdabu minhum albaydati shau yace Allah ya sanya mu daga cikin mutanen faidan da guda ɗayan kwansu kadai ba za a iya kwatanta shi da kuɗi bai wanda ba dan faidan ba amin shau abin da yasa na shiru shau yace makhafatar raddi anni wal intisar lin nafsi saboda ina ganin idan na tashi zan yi raddi kamar ni ina wa kai ina ina yin raddi ne dan taimakon kaina dan taimakon nafsu na kuma bai kamata ba saboda me bai kamata ba saboda muktafiyan bi mudafi'at hadatul kursi fa hiya tudafi an nafsiha wa anil mu'minina biha saboda me saboda ya ishe ni na wadata na wadata da hadratul kursi wanda ita take kiyaye kanta take kiyaye duk wanda suka imani da ita ja'alna Allah min abida almustanidin laha shehu yace Allah ya sanya mu daga cikin bayin wannan hadara wanda suke masu jingina gare ta ila an marra burhatun min zamani har sai da lokacin wani dan zamani ya gushe ba su daidai da wannan abun ba wa hum ala ma hum alaihi min al-inkar wa zur wal butani suna nan dai akan bakansu na ƙarya da ƙage da inkari fasana hali an ajma a shay'an min kalamil ayyimatil ajilla saboda haka sai lokaci ya bani naga ya kamata in tattara wani dan maganganu na manya wai duk abin da shoyi dan maganganu ne kawai na manya manyar malamai masana Allah akan menene sufancin ko da yake shoyi zai farfasa mana abu mai zo nan fi bayani mazahibul asiyai wanda suka yi bayani akan mazabobin sufaye fasta'antu billahi ta'ala na nemi taimako a wajen Allah wa shara'atu fi talifi hadha alkitab almaymun na fara rubuta wannan littafi mai albarka mustamim na gaya mana abin da shi ya faɗa akan littafin nan satin da ya wuce mustamiddan min faida hadrati shamsuddin ina mai neman madadi ina ɗosano madadina daga fairar hadrar shamsuddin shehu tijjani maulana attijani sahibul maqam makin maulana shehu tijjani wanda yake da matsayi mai girma iz arraddu alaihim raddu an shaykh al-khatim tijani domin idan ne musu raddi kamar ina ina yir ina ina kiya ina yin raddi ne dan kiyaye shehu amr tijani iz wa sahiba domin shine ma'abocin faida wa mufida kuma shine mai kwararo da faidan alal asabi ga sabansa bi wasati jaddi min hadath rabbil arbabi ta hanyar kakansa daga hadarar ubangiji fasara fardan alayya don haka sai na ga ya zama tumun wajibi in yi wani rubutun wajiban likauni hadiman lizalikal janabi wajibi ne gare ni saboda kasancewa ta hadimi ne ga wannan janabi warattabtu wa ala muqaddamatin wa salasat wa salasat abwabin fi kulli babin salasatu fusulin wa khatima saboda haka sai na tsara shi akan muqaddima da babi guda uku kowanne babi yana daukan fasali guda uku da khatima wannan uku uku da shewa ya faɗa ya ishe kai maka ishara ne izuwa shi ma izuwa ga mazahiru jamala jalala da kamala sifa ismi da zati yace al-muqaddima muqaddiman abinda take akai shine fi tahri waje sawab fi qawl fi qawl shaykh zaruk an shaykh al-hadrami kadin kada at tarbiyatu lil istilahi idan muka shiga cikin karatu mun za mu yi bayanin wane ne abul abbas al-hadrami za mu bayanin ma wane shi a Sheikh Zaruf shine fadin Sheikh Ahmad Zaruf wanda shi ma magana tashi ya nakalto ta ne daga wajen shehin sa Abdul Abbas Al-Hadrami cewa fa tarbiya da istilahi na ainihin salafus salih ta kare to daga cikin yin tarbiya ya kare za ƙara samun tarbiya ba shehu shine zai zo ya tahririn abu shine muqaddimar ta kunsa babi na farko وفيه ثلاثة فصول ينادى فصلي قد أكو الفصل الأول فصلي نفرق زي بيان في حقيقة التصوف وأصل تلقين الأذكار حقيقة منين سوفانشي menene sufancin kuma menene asalin zikirai da ake lakanawa ina asalin sa yake cikin kitabu sunna shine shi zai bayani akai fasali na biyu fi fadilatu zikr wa annahu aqrabu turuqi ila al-wusul ila Allah fasali na biyu zai magana akan falalar zikiri kuma ya nuna maka cewa zikiri shine mafi kusan mafi hanya mafi kusa da zaka sadu zuwa ga Allah tabaraka wataala fasali na uku dai a babi na farkon nan shi kuma zai magana akan filijtima'i lizikri wa qira'atul qur'an zai bayani akan taruwa a zikiri yadda muke taruwa muka yi zikirin juma'a ko taruwa muka muke wazifa yaya me Allah ya faɗa akai ina madogara take cikin Qur'ani ina madogara take cikin hadisi mai kuma manyan bajuman malaman addini suka suka faɗa akai da kuma taruwa da cikin karanta alkur'ani an gama da fasali babi na farko shehu yace babi na biyu kuma zai shi ma yana da fasali guda uku fasalin farko zai magana fi zikril fadati tijani yace wa ma qala sahibu radiyallahu anhu wa ma qala rijalu dariqati fiha ba'da wa ma yu'ayyidu min alkitabi was sunnati zai bayani ne akan ambatan ita faida ta dariƙa tijaniya mai shehu tijaniya radiyallahu anhu ya faɗa game da faida mai manya-manyan mazajen dariƙa tijaniya suka yi magana akan fairar nan bayan wafatin shehu tijaniya radiyallahu anhu sannan kuma wannan fairar da ga ayyukanta nan kuma ayyukan nan nata a fito maka da hujjojinsu cikin kitabu sunna shine shehu zai bayani akan haka al-fasl as-sani fasali na biyu a cikin babi na biyu yace fi anna ulu- eh, ulumal azwaqi almustanid fiya alal kitab wal sunna ilimi na zauki ilimi na ma'arfa ilimi na haƙiƙa zai zai maka bayani kan cewa fa suna da madogara ne a cikin alkur'ani da hadisi fasali na uku a ciki ba- babi na biyun nan shi kuma fi majalar tarbiyya ta fi ɗariƙa na tijjaniya a kan abin da tarbiyya take yawo take madarinta daura a cikin a a- na ɗariƙa tijjaniya menene farkon mene tsakiyan mene ƙarshen me ake bukata a sani kuma menene yake da wa'innan mm, a, tarbiyyar tamu me alaƙa ta take cikin a, ya- ya take da alaƙa da watakan shari'ar musulunci albabu salis babi na uku na ƙarshe kenan ya ce shi ma yana da fasalai guda uku alfasalin awal fita haziri min al'inkari wa manya juzulau gargaɗi ake yi akan yi wa waliyai inkari sannan shehu zai faɗa wane ne ma wanda ya cancanci ya yi inkarin ba kowane karabici wani bai kamata ya yi inkari alfasalin sani fasali na biyu fi wujubi ɗalibin shekul murabbi wasu fatuwa halin muridu ma'au shi kuma zai bayani ne akan wajibcin neman shehi murabbi sannan kuma yaya siffofi na shehi murabbi ba kawai karabici ka je ka ɗauki wannan shine shehin ka ba wani irin siffofi ne wannan duk mutumin da ya tara waɗannan halayya da siffofin ya cancanta ya zamanto shehin da zai riko da hannun bawa sannan kuma yaya kai kuma muridi za ka yi ɗabi'antu tare za za ka yi mu'amala tare da wannan shehin shine shehu zai bayani akai الفصل الثالث فصل أكو في تحقيق الرؤية التي تدعي الرجال وما قال العلماء في رؤية ذات الباري جل وعلا شو زي بياني ني أكن تبتور رؤيا da mazaje suke yi na cewa suna suna mushahadar zati to yaya abin yake ana ganin Allah ko ba a ganin Allah in ana ganin shi da ido ake ganin sa ko kuma da zuciya ake ganin sa na je mu ji da shi idan mun zuwa nan wajen kuma me malamai suka faɗa akan irin wannan kallo to dai zamu gani ko gani al-khatimatu cikawa Allah ya bamu kikkiawan cikawa yace zai magana fi mustanadina fi dariqil khatimi tijani akan madogaran mu a cikin dariqar shaw Amr Tijani wa cikin shi shaw Ibrahim wa fi ulumiya da ilmanta wa asrariya da asranta wa as'alullah bi lisan tadarrui wa khitab tazalluli an yakuna khalisan liwajhil karim ina roƙon Allah tabaraka ta'ala da harshe na kaskanci da magana ta kaskantaccen bawa kan wannan aiki ya kasance na yi shi ne don zatin Allah wa an yanfa'ani wa yanfa'a bi ikhwani almu'minina ila yawmiddin ya amfana da ni ya amfana da ƴan uwana mu'mine har ranar tashin alkiyama amin wa samaituhu sai na kira sunan littafin nan na saka masa suna cewa kashiful ilbasi an faidatul khatmi abil abbasi yayi rufi yayi rikice rikice an faidatul khatmi abil abbasi yayi rikice rikice game da faidar shaud amar tijani wa za a wani shuru'i fil maksudi to yanzu lokaci ne da zamu shiga abin da muka saka a gaba bi aunil malikil ma'budi da ne da taimakon ubangiji sarki abin bautawa fa qulu ina fada wa billahi tawfik ga modakatar ga Allah yake wa wal hadi bi manni ila sawa'i tariq shine mai shirarwa da falalarsa zuwa ga tafarki madaidaici muqaddima lokaci yayi hmm da saura shehu ya ce ƙala sayyidi zarruk fi ta'sisil qawaid shehu ahmad zarruk ya faɗa a cikin ta'sisil qawaid yana cewa ƙala shekuna abul abbas al-hadrami radiyallahu anhu abul abbas al-hadrami ya ce irtafa'at at-tarbiyatu bil istilah wa lam yabqa illa al-ifadatu bil himmati wal hal fa alaykum bittiba'il kitab bittiba'il kitab was sunnah min ghairi ziyaratin wala nuqsan ila akhir ma sayati qariban cewa tarbiyya da ake yi ta ruhi ta ƙare da istilahi da hanyar da ainihin salafus salih suka daura salih suka daura ta a salafus salih yadda suka daura tarbiyya da yadda ake yin tarbiyya tun daga zamanin annabi da zamanin sahabbai da zamanin wanda suka biyo sahabbai wannan ya tashi an daina ta ba abin da yanzu yayi saura face koyi fa'idantuwa da himma da halinka saboda haka ku muridai ku sani cewa ku yi riko da Qur'ani ku yi riko da sunna ba tare da ƙari ba ba tare da rigi ba har zuwa ƙarshen abin da zai faɗa za a zo magana me yake nufi idan har mutum bai fahimci wannan magana tashi ba zai ɗauka yana nufin kenan tarbiyya ta ƙare to shine shehu yake so ya gaya mana me shehu abul abbas al-hadrami yake nufi da wannan magana saboda mutane da yawa sun da faida ta bayyana ana yin tarbiyya sai suka ce ai ba zai ba a ce ana yin wani tarbiyya bayan abul abbas al-hadrami ya faɗa tun a ƙarni na tara ya faɗa ya ce tarbiyyar nan ta ƙare ya za kuma a zo a ce wai wata ɗariƙa tijjani ta zo a ƙarƙashin ɗariƙa ko wani abu faida kuma faida nan tana tarbiyya bayan an ce ya kare to shi ne shau zai ta haririn abin nan shau ya ce wa hadal kalamu la ya fahimu man la zauƙa lahu wa la ilma lahu wa la sirka bi anna tarbiyyati in kada'at in kida'an kulliyan shau radiyallahu anhu ya ce wannan magana la ya fahimu man la zauƙa lahu wanda ba shi da zauƙi ba shi da ilimi ba shi da tasdiki ba zai taɓa fahimtar cewa ba wai shau abul abbas al-hadrami yana nufin cewa tarbiyya ta ƙare bane ba duk mutumin da ba shi da shi shi tunaninsa shine babu tarbiyya ba zai ƙara yiwa ba an gama tarbiyya wa zalika filmi a tata kuma ana maka magana a ƙarni na tara ne aka yi wannan maganar walimin zalika zaruk wala shehu shehu zaruk ko shayinsa ba sa nufin cewa an daina tarbiyya tarbiyya ta ƙare wa inna ma muradu kama qala ibnu ajibat al-allama wannan shi ma karatu na gaba duk zamu bayanin su waye wannan ibnu ajiba yace abinda suke nufi abinda abul abbas al-hadrami yake nufi kamar yadda ibnu ajibat al-allama ya faɗa wanda sharihul hikami fi iqaz al-imami watakan wanda ya sharhin hikama na ibnu ada'illah is-sakandari wa babban almaji daga cikin almajan shi abul hasan shazili aka tambaye shi aka ce kai kana ta tuciya malami ne kai amma baka rubuta littafi ba yace ni ba rubuta littafi ba littafin da na rubuta shine na wallafa zukatan bayan Allah sai gashi ɗaya daga cikin almajirin sa ya rubuta littafi hikam wanda malamai suke cewa kadali kama an yakuna qur'ana sauran kirisma hikam ya zamanto alfa'in saboda tattara abubuwan da ya tattara to dai a gurguje yace fa in qulta qad qala al-hadrami qadin kada'at tarbiyatu bil istilahi wa ma baqiya illa alhimmatu wal hal fa alaikum bil kitabi was sunna idan ka ce tarbiya ta kare saboda kana dogaro da fadan abul abbas al hadrami cewa tarbiyyar nan ta kare ba abin da ya sura sai himma da hali dan haka ku riko da kitabu da sunna qultu ni zan gaya maka in ce ma lam yaksid al hadrami in kitawa al abadi al hadrami bayana nufin ta kare ba har abada wa hashal hadrami min min an yatahakkama ala allahi wa ya'ad waye yujiza waye ajiz qudratu aba wane hadrami Allah kiyaye hadrami yayi wa Allah hukunci da kansa ya nuna gajiyawar kudrar Allah domin idan ka ce yim'a tarbiya ta kare ka nuna Allah ya gajiya iya qurunul fadila din nan guda uku shikenan iya su Allah ya iya tarbiyantarwa iya su ne kawai suka iya zamantowa na Allah sauran duk ba zai yi ba bayan ubangijin jiya shine ubangijin yau shine ubangijin gobe ما أراد أن أن أن في زماني مدعين كثير كثيرين abin da yake nufi shine a zamaninsa masu da'awa cewa sun kai matsayin shahidan da za su yi tarbiyyar ruhi sun yawa fahazar ahli zamanihi minhum saboda haka sai ya yi wa 'yan zamaninsa gargaɗi kafa ku tsaya ku buwa innan mutanen kan ku yadda ku bi su irin wannan tarbiyyar da suka kawo ba ita bace ba hakikanin tarbiyya wancan babu ita a wannan zamanin babu ita a wannan zamanin wa ma'rifatul hadrami wa zaruq radiyallahu anhu ma tanabi hadal qasar yace ai sanin su tarbiyya da su hadrami da azruq suka samu ko suka samu tarbiyyar nan har suka samu ma'arifa ai tana nuna cewa wannan ya shafu inda tana nuna shafar tunanin cewa tarbiyya ta kare inda ta kare daga sai bai kamata hadrami da zaruq su samu su tarbiyyar su san Allah ba ban sani ba ko abin ya bayyana yawa wa ala taqdiru sudura minhu ma fa laysa bi ma'sumin yace idan ma muka kadarta cewa eh abinda suke nufi hakan ne cewa tarbiya ta kare fa laysu bi ma'sumain su wa fa laysa kai bi ma'sumain su din su biyan ai ba ma'sumai bane ba za su iya yin kuskure fa kullu kalamin yuraddu wa yuqbalu illa kalamu sahibir risala sallallahu alaihi wasallam kowani zance ana iya karbansa ana kuma iya ajiye shi sai manzance wanda yake na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shahararren magana ana cewa Imam Malik ne ya fara fadanta cewa kowanne zance kakan iya karba kakan iya kuma ajiya sai dai zancen manzan idan aka ce annabi ne ya fada to wannan wajibin ka ne kabi وقد وجد بعض الحضرمي رجال كانوا من أهل التربية النبوية بالحال والمقال آه لا يمكن عدده والهمة لا يمكن عدده حقيقة باين أبو الأباس الحضرمي يقوم على الله أنسى مزاجي waɗanda suka kasance ma'abuta tarbiyya ce irin ta annabin da halinsu da maganganunsu da himmarsu wanda adadinsu ma ba zai iya ƙidayuwa ba ba zai iya ƙidayuwa ba bayan ya yi wannan magana sannan wahun maujudu na fi zamani na haza ibn ajiba ya ce a yanzu a wannan zamanin namu suna nan mashuhurin kanarin ala'alam mashurai ne a bayyana suke kamar yadda ka san tuta da aka kafa ta a kan saman dutse aka kunna mata wuta ake ganinta قد هدى الله على على ايديهم خلقا كثيرا حقيقه الله تبارك وتعالى ya shedda bayi masu yawa a hannun irin waɗannan mutanen a wannan zamanin namu to ya za a ce kuma ya kare bayan gashi nan muna ganin su suna shedda bayi wa kharaja ala aidihim min al-awliya ma la ya'lamuhum illa man manna Allahu alayhi bi ma'rifatihim ga su waliye sun fito ta tsatsanta hanyoyin su ta ta koyarwar su wanda ba wanda ya san su sai wanda Allah tabaraka wata'ala ya yi mai gamo da katar da sanin su bilafz mu'allifi shehu ya ce nan maganar wata kan shi ibn ajiba ta kare shehu sai ya ce shi kuma wa mimma yu'ayyidu sahib al-iqaz anna al-qawlata sadarat minhu ma fi al-qarn al-tasi wa qabla buruz al-khatm al-tijani hamil ra'ayat at-tarbiyya wala yashku fi kawni marabbiyan man lahu adna tazdiqin wata wata aw taslimin Abin da zai ƙara ƙarfafawa maganar shi ma'abucin iqaz na himam cewa wannan magana ta fito ne daga wajen mutane nan guda biyu a ƙarni na tara gabanin bayyanar shehu tijjani radiyallahu anhu wanda shi ne yake rikima da tutar tarbiyyar baki ɗaya wanda duk mutumin da yake da mafi ƙanƙancin taslimi da taziki aiko ba zai yi kokonto ba ba kuma zai yi shakka ba cewa shehu tijjani radiyallahu anhu مربي وكذلك الشيخ السيدي المختار الكنتي هكذلك إرن سيدي مختار الكنتي ومن تخرج على يدي ما da wanda suka fito daga wajen Shehu Tijjan da Sheikh Mukhtar al-Kuntin min ar-rijal al-kummal alladhina balagu ma balaga shuyukh al-murabbin al-muraqqin daga cikin mazaje da suka kai kololuwa na shehuntaka suka kai kololuwa na murabbai wanda suke yi wa mutane tarqiya malam zuwan sabul fayyat ma ba sai ga wani dan saurayi da nakiyal din sa ba eh shayi ne murabi muraki ba san da yawa amma mazali wa qad qala al allamatu al arif billahi sayyidi ubayyah bin muhammad as-sagir muallif kitab mizan ar-rahma sayyidi ubayyah wanda aka sani da abuja kenan ko muhammad as-sagir wanda ya rubuta littafin kitab mizan ar-rahma ya faɗa a cikin yaban da yake wa shehu tijar radiyallahu anhu yana cewa bila khalwatin rabba wa rabbu bi khalwatin fashattani ma bainal zidain man hala shi shehu tijar radiyallahu anhu shine wanda ya tarbiyantar da bayi ya tarbiyantar da muridansa ba tare da wahala halwa ba ba wanda aka ce lalle sai ka shiga halwa kwana 40 lokacin da kake tarbiya su ko mazaje ne suka zo gabaninsa sai an shiga halwa an yi watanni yace wannan abubuwa guda biyu wannan masha guda biyu a bayyana suke cewa wannan nashi yafi sauki kuma yafi tada mutum da wuri a wajen Allah kuma shine hakikanin قال سيد العربي بن سعي رضي الله عنه ابن العربي أستائه بغيا كنكو رضي الله عنه يتوى مرادنا من كون التربية في هذه الطريقة مراد متشوى تربية عشكين وانا الطريقة تامو خالية عن التزام الخلوة تشوى باسي عن شغاه الوابا ولإتزال عن الناس باسي كاوجه متانيبا ونام ذلك مما فيه التشديد على النفس دوين أبو makamancin haka wanda zaka takura a kanka a ce za a tarbiyantar da ruyinka sai an danna ka can cikin jeji a jejin ma sai an samu wani kogo an shigar da kai ciki duk abinci ba za ka ringa ba za ka ringa cin abin da ya fito daga mai zirruhi ba abin da yake dare sannan kullun cikin azumi azumin ma kuma abincin ɗan kaɗan za a ce ce duk da abubuwa mu tarbiyyar mu ba haka take ba to muradin mu akan haka shi wata da yake tarbiyya ala anna tarbiyatu fiya jayatan ala tariqati salaf salim min sadr al-awwal ana so a nuna maka cewa mu tarbiyya da tariqat tijaniya tana gudana ne akan yadda salaf salih sahabbai da mabiya sahabbai suka zo suka yi ta a irin wannan aikin a irin wannan zirin a irin wannan tafarkin muke tarbiyyantar da muridai allati hiya tariqatul asliya wanda ita ce hanya hanyar tarbiyantar da ruhi ta asali وهي طريقة الشكر والفرح بالمنعم سبحانه والريادة القلبية لا الطريقة الأخرى التي استنبطها واصطلها على التسليك بها من بعد القرون الثلاثة نظرا لما اقتضته العوارض الوقتية yace mu ɗariƙar mu mu hanyar da ake tarbiyyar da ruhi shine hanyar godiya ga Allah ka tashi da safe ka yi numfashi ka tafi kasuwa ko ka tafi ofis ko ka tafi wani harkoki naka ka gode wa Allah ga wannan ni'ima ka yi duba zuwa ga halittun Allah sanuriyi mu ayatina fila faqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah zai nuna maka ayoyinsa a cikin sammai da ƙasai a cikin kawunan ku har sai ya bayyana gare ka cewa fa Allah shine gaskiya duk abin da ba Allah ba ƙarya ne to wannan duban da zaka yi ka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da irin wannan ni'imar kana yi kuma tare da mai riyadatul qalbiyya tare da horar da zuciyarka da hana ta abubuwan da take so da hana da da kimbin umarninta wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i to wannan tsananin horo da take yi da mummunan aiki kai ma kuma kana tarbiyyantar da zuciyarka wajen kin wannan umarnin nata tun lokacin da take nafsu su'i ka kawo ta zuwa ga yakin nafsul lawama ka wutar da ita daga nafsul lawama ka kawo ta zuwa ga nafsul mulhama ka fitar da ita daga nafsul mulhama ka kawo ta zuwa ga nafsul mutma'inna ka fitar da ita daga mutma'inna ka kawo ta zuwa ga nafsul radiya ka fitar da ita daga radiya ta koma nafsul mardiya wannan shine kawai ba sai ba ku ana gane karatun daga lokacin da ta ce maka saba wa Allah nan ka ce ba zan saba ma Allah ba daga lokacin da ka shi da ka ji tana sa ka kau ka ji wani ƙyashi ka yi ƙarya ka yi hassada ka yi wani ruko kai kuma kana nuna mata ba zan yi ba domin wanda zan wa ƙaryar idan shi bai sani ba ubangiji ya sani wanda zan wa hassadan ba shi ne ke wasu ba ina nuna Allah ne bai iya ba wannan shine realitul qalbiya la ala tariqatil ukhra ba kaga wannan ya hana ka ka tafi office ya hana ka tafi kasuwa ya hana ka kai rayuwa da mutane bai hana ka ba tare da ganin tare da ganin ni'imomin Allah tare da ganin kudurar Allah a cikin halitta lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya saukar da inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari laayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fir da mutumin da ya karanta wannan ayar bai tsaya ya yi tafakkuri ba izuwa ga halittun sun mai da kasai to ashe wannan tarbiyyar da ake da ake koyarwa a cikin ɗariƙar tijjaniya ta ɗauko asali ne daga wannan ayar ta ɗauko asali ne daga wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana duba zuwa ga halittun Allah kana ganin kudurar Allah tabaraka wataala sannan kuma kana kokowa daga kana kokowa da zuciyarka ta hanyar hana ta bin sha'awa-sha'awenta kana kokowa kana fizge ta daga bin shaidan da duniya yarsa ban sani ba ko kasin ya an gane ya fita ko yace ba a wancan hanyar wanda wa'insu suka zo suka suka istinbadin ta ba suka fitar da ita bayan gushewar wa'annan alƙarnatai guda uku na manzon Allah da da sabai da kuma alƙarnatan tabi'a da tabi'u tabi'ina wanda a wannan hanyar na faɗa ita wannan hanyar suka bi sai kuma wa'insu mutane suka zo suka kawo wata hanya ta daban wanda su ma abin da isa suka kawo wannan hanya ta daban saboda abin da ya faru a wannan zamanin ba kuma za ka gane me isa suka suka suka suka suka yi fitar da wannan abin ba sai ka koma zuwa ga littafan tarihi irin su alhijaya wani haya irin su tarihu abin da tarihu tsabari kaga abubuwan da suka faru a wa'innan lokacin da yadda musulmai suke suke kokowa suke cin naman juna saboda neman mulki da yadda ake zubar da jinanan musulmai waɗanda suke nagari ne mabiya Allah to in suka ja baya suka ce to mu ba za mu shiga cikin kokowa da duniyar nan ba don haka ku zo mu mu abin nan mu keɓanta kanmu mu guje kanmu daga wajen jama'a mu je mu ta bautawa Allah shine suka kawo wannan halwar shine suka kawo wannan al-i'tizalu an nas din masali ba ku abin ya fita ya ce wayya ɗariƙa shi wannan hanyar tasu ita ce wayya ɗariƙatul mujahadatu wal muqabalatu wal riyatul madaniyya ita ce hanya ta ta, ta ijtihadi da gogayya da tire na jiki ba zuciya ba su jikin nasu suke horarwa ba zuciya suke horarwa ba ya ce wa farko bai nauma ya ce bambanci tsakanin wancan namu da wannan shine fa inna sayra fil ula sayrul qulubi tafiya sairi a wajen hanya ta farko ta dariƙa shine tafiya ce ta zuciya tafiya ce me ta zuciya za su zamuna amma zuciyarsu tana tafiya ne ko da yaushe tana sari zuwa ga fadar Allah tarahum sukutan wal maqamu mushira zaka gansu sun yi shiru in ji shawa diwani amma wal maqamu mushira suna ishara ne zuwa ga walcan hadatul qudsiya faqad rata'u fi tilka rawd ma'arif ga sunan suna suna kiwo a cikin dausayi na sanin Allah sun yi shiru amma suna tafakkuri ne tafiyar da zuciya sake tana tafiya ne na miliyoyi ko biliyoyin minaminai wa fi saniya sayrul abdani a kuma wannan ta biyan da aka kirkire ta bayan wa'annan ƙorunin mufaddala ɗin nan shi kuma tafiya ce ta jiki ba ta ruhi ba ومعلوم أن الأهم الذي عليه المدار في طريق الوصول إلى ذات الله تبارك وتعالى هو سير القلوب بالنظر في أعوال القلب وما يتلوه وما يفسده على سنن الاعتدال والتقييد بالشريعة المتاعة والسنة الشريفة المنورة يتي dukkan mu kuma mun riga mun san cewa mafi abinda aka fi muhimmantarwa a hannun abu da da ainihin ɗariƙa take nusa da mutum don mutumin da yake so ya ba hanya zuwa ga hadarar Allah tabaraka wa ta'ala shine sairin zuciya ne ba na jiki ba ta yaya ta hanyar duban zuciya ka ga halayyar zuciyarka ka ga menene za ka yi ka gyara ka aikata shi menene ke ɓata zuciyar ka guje shi amma mai ala sunan itidali akan sunnar daidaito ba tare da takurawa kai ba ba kuma da zaman koyi dirshan ba na kasala sane mai wata ƙayyar bi shari'atul mutahara da ruko da shari'a wanda take tsarkakakkiya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bar haskakawa la ala tadyiq ala an-nafs bi taqashshuf wal istikhshan fil ma'kal wal malbas wal kadd wat ta'b min ghairi iltifat ila al-ahwal al-qalbi ala al-hadd alladhi taqarrara yace ba wai hanyar can ba ta wajen takurawa zuciya da yin taƙashufi rayuwa mai kunci da gujewa abinci da gujewa abin sha da gujewa riga masu kyau su bayan da ba haka bane ba a gas da ke riguna ya gagu da takurawa kai da gajiyar da kai ba tare da dubawa ka ga cewa yaya za ka gyara wannan zuciyar ba yaya za ka gyara wannan zuciyar ba wa inna ma atharu min ba'd al-qurun salasatu tasliku bi tariqati thaniya yace haƙiƙa asari na wa'inda suka zo a bayan wa'innan alƙarnai guda uku suna yin suluki ne ta hanyar nan ta biyu a wahalar da jiki a tafi daji da ruwa da iska da zafi su daki mutum su kuma mai sa suka ga suka haka shine lamma kasatul ahwa'u wa tasha'abatul ara'u saboda yadda sha'awa sha'awan zuciya da ra'ayi na ƙarya suka yawa a wannan zamanin da ra'ayi na ƙarya mun yi karatu da ku a watan almuharram ko akan irin wannan tarihin da suka faru suka faru dan haka da su shiga cikin rigima da musulmai ƴan uwansu su zubar da tunani bari mu gudu mu koma kan daji anan ne ko kan tsauni anan ne aka samu al-murabitiyun da sauransu fasta'anu bi zalika ala tadhirin nafsi da suka wahalar da jikin nasu da wahalar jikin ne suka nemi taimako suke suke tsarkake nafsinsu wata zakiyata yastaniral qalb suka tsarkake ta domin zuciyar ta haskaka wai ta khallas min qudratil hawa kuma ta kubuta daga datti na san zuciya wa qad hadaru ma azalika min al-gului fi bil khuruj an hadd al-ittiba'i ila hadd al-ibtida'i su ma fa wa'annan sufayan sai da suka gargadi muridan su kafa ku je kuma ku yi kada ku je ku wuce menene makadi ko kada ku je ku wuce makadi da rawa a wannan ku yi gului ta yadda za ku fita daga haddin bin sunna zuwa kan haddin aikata bid'a su kan saka sukai ainihin na farkon ga yadda suka yi dan haka da suka ringa towa suka ringa towa zamani na ja ra'ayi na ƙara towa ana ƙara kusanto su sai aka wayi gari irin wannan tarbiyyar ita ma an lalata ta da da san zuciya ta yaya aka lalata da san zuciya mutum zai je koyi ba shi da abin da yake sai wannan bautar ba tare da ya nemi menene ilimin da zai sadar da shi ya ringa bin umarnin Allah ya ringa bin sunnar manzon Allah ba to daga nan wajen ne a zamanin su hadrami kenan suka zo suka rasu wani abu suka ce to tarbiyya ta kare ban sani ba ko yanzu kacin ya bayyana قال الشيخ أبو عبد الله بن أبان yana cewa walaysa dariqu tazkiyatun nafs bi kadai jami'il arfaq ana wa radda ila al-ijtizar bi akli al-hashish wa an-nakhala wal mubalaghati fi at-taqashshuf wa at-taqallul ma'a kadai an-nazri an ahwal al-qalbi wa himami wa qusudi wa irada wa iradati yake cewa hanyar tsarkake zuciya ba wai hanya bace ba ta yankewa kanka sha'abun abubuwan da Allah ya halalta maka ta hanyar komar da ita zuwa ga rayuwa mai kunci cin ka dawo kana cin ganyayyaki da ciyawoyi da kai ƙololuwa wajen wahalar da kai bayan duk wannan wahalar da kan da kai ka kuma karanta duba zuwa ga halin zuciyarka da abubuwan da suke na himmominta da abin da yake kasadinta da abin da take nema ba tarkil iltifati ila ma yamdu mina wa ma yadammu ka rabu ka daina duban izuwa menene abin da ya kamata a yaba na zuciya menene ya kamata abin da ya kamata a aibata na zuciya fa zalika kullu ghuluhum wa bid'a yace wannan duk guluyi ne da bid'a ka zo ka dauki katin tarbi ka rataya ka tara gashin kai baka wanke shi duk inda ka wuce tsami da sauransu kai kai a matsayin kai ko sufi ne kai ya shau ya ga maka ruwa ba irin wannan bane kai kuma ka zo kana irin wani abubuwa kai ne kullum a cikin wacce makabartar kana kuka da kai da sauro kai ne kullum a wajen can wajen kana kukowa da rashin abinci a ulsa ta kawa ka kana gan taraki ne ba wani taraki sai dai zuwa ga mutu akwai kana nan kuma ga wa'inda kana ganin su da rigar su mai kyau da turaren su da guga suna yawo amma yadda suke a kusanci da Allah kai baka ma kama hanya ba Allah ya amin وقد غلط في هذا الطوائف من الناس في هذا الطوائف من الناس عملوا عليه في ريادتهم ومجاهدتهم yace hakika mutane da yawa sun sun cakuda mutane da yawa sun cakuda irin wannan halayya a cikin hanyar da suke nema wai su yi ijtihadi da horar da zuciya walam yaksubu bi zalika ikhlas al-ubudiyyah rabbihim am sai suka wayi gari ba su nufi Allah tabaraka wa ta'ala ba shi kadai a wajen bauta kuma haka ne yake faruwa daga lokacin da mutum ya ji ka'i ya irin wa'annan wahalhalun na zuciya ya gajiyar da jikinsa na jiki kai wahalhalun na jiki ya gajiyar da jikin sosai saboda haka kowai sai ya waye gari ya ga cewa ai wan in ba ni ba wane ne zai iya yin salatul fati miliyan daya in ba ni ba wane ne zai iya zama ya jawhara dubu goma sha biyu a kwana kaza ko ba haka bane ke faruwa wannan eh irin wancan rayuwar kowai sai sai aka daura a tuta rawani daman kawata sai ka ci gabatarwa ba kawaidi ba lahallari balle ta kai ga ismawi a nutsa zuwa can muktasar fa addahum zalika ila ikhtilal uqulam saboda tsananin wahalar da suka ba wa kansu har sai da ya kai cewa wa'in sun su ma suna cire hankalinsa suna haukacewa wani hilal kuwa abdanin suna karar da da karfin jikinsu saboda babu abinci walam yahsalu min amrihim ala fayatin suka wayi gari ba su riski kowace irin fa'ida ba a cikin lamarinsu wa zalika li jahli sunnati saboda mai basan sunna ba sun jahilci sunna wa ma kana alayhi salaful umma kuma sun jahilci abinda salafu marigaya nagari suka ya zauna a kai suka sadu da Allah wa yaya to anan wajen za mu tsaya anan saboda lokaci yayi abinda dai ga baki daya mukaddimar nan take magana akai shine tarbiya yadda ake yin ta a zamanin manzon Allah da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka biyo bayan su qurunul mufaddala din nan shine kana tare da jama'a kana rayuwa tare da jama'a amma tare da haka kana bin dokoki na shari'a zuciyarka kuma kana horar da ita wajen gujewa duk abubuwan da Allah ya saba kai abubuwan da duk abubuwan da yake zaka saba wa Allah tabaraka wata'ala da duk abubuwan ma da zaka sa har ka kai matsayin da kana horar da zuciyarka kada ta kai matsayin da zaka ringa saba wa mutane ba tare da haƙƙin gaskiya ba amma hakan bai hana ka rayuwarka ba hakan bai hana ka neman halalinka ba hakan bai hana ka mu'amala da iyalanka ba bai hana ka mu'amala da ƴan uwanka abokananka ba wannan ita ce tarbiyya ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da qurunul fadla da suka biyo baya wannan kuma ita ce tarbiyya ta dariƙar shehu Ahmad Tijjani kamar yadda Ibn Arabi as-Sa'idi ya faɗa a cikin Al-Bughiyatul Mustaqim saboda haka rayuwa tana tafiya tana gogayya musulunci ya wayi gari yana cikin wani irin hadari yana cikin wani an kankashi wa'insu irin mazaje da suke da kwaɗayin mulki na gaske ana zuba da jina ne sai wani suka ce da dai mu zauna mu kashe rayukan mutane mu zauna mu a ringa kokowa da mu wawasan haka to bari mu ja gefe sai suka ja gefe ba ruwansu da kafafal kafafa ya ishe su iya abin da suka samu suna abin nan sun guje wa jama'a suna bautawa Allah tare da sun san sunna haka suka ringa rayuwa duk wanda ya zo jan sai su rike su ce to ga hanyar mu nan amma fa ayir kaka zo kai guluwi kaka zo kai guluyi kaka zo kai guluyi kuma annabi ya ya ya ya ya ya tsoratar da mutane akan wannan abun dukkanin mun san shahararren hadisin mutum mutanen da suka zo suka ɗaya daga cikin su yace shi ba zai yi aure ba zai sabauta wa Allah ɗayan yace shi ba zai taba daina azumi ba kullum azumi zai ringa yi ɗayan yace me yake suna ba zai aure ba wannan yace zai ta azumi eh wannan yace shi kuma zai ringa bacci ba kullum Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kirawo su yace ni ina azumi ina karyawa ina sallah kuma ina bacci ina aure saboda haka fa man ragiba an sunnati fa laysa minni duk mutumin da ya karka cewa wannan tafarki na sunnatawa baya tare da ni saboda haka da su wa'incan na farkon bayan alƙalatai guda uku nan sun yi kokari suna kan sun guje mutane amma duk suna kan wani abu da tafiya ta yi tafiya sai mutane suka zo suna da'awa su ba za su yi wannan ba su ba za su yi wancan ba a neman ilimin addini na sunna da shari'a baki ɗaya an koma daji an wahalar da kai ana wahalar da kai ta har sun kai matsayin da karfin su ya kare saboda babu abinci sun kai ga matsayin da dadewar su sun dadewar su a cikin dajin nan da wahalar da kansu da suka yi wai sun sa sun zauce wannan menene janyo musu haka guluwin da ya janyo haka shine jahilcin su sunna da jahilcin su da rashin sanin abin da salafin umma suke kai amma da dariƙa tijani ta zo da shehu Ahmad tijani ya zo wanda shine yake rike da wannan tutar sai dawo da tarbiyya akan yadda ainihin salafin umma suke kai shine abin da baki da mukaddimar take bayani akan ainihin abin da sarfin umar suke kai shau ya min sadiyallahu anhu yake cewa duk mutumin da yake so ya ga sufi na hakika ya duba zuwa ga abdul malik baban sai da bilkis kenan yana zaune yana cikin turawa a tsakiyar turawa amma kuma sufi ne shi tantagarya da shau ibrahim radiyallahu anhu ya ce wallahi ni kaina ban san matsayin abdulmalik ya kai matsayinsa a wilaya ya kai ga matsayin babana alhaji abdullahi ba sai da na tsaya kan kabarinsa amma kuma ka gan shi nan da biro da takarda yake da necktie ɗinsa yana zama a ofis shawai bai masa radiyallahu anhu da yazo wannan burbushin burbushin sufancin ne da guluwi nan ne ya janyo sufai suka ce ai akwai wanda suka ce duk mutum akwai wani sun da suka ce ma idan aka ganka a kofar basaraki ma ya kamata alaka na maka sawa kalmar shara amma da shewa ya je ce na ga walittaka a gidan sarakai na ga walittaka a wajen yan kasuwa na ga walittaka a wajen malamai na ga waltaka wajen yan boko gashi abin maliki nan na ga maka ga sarki alhaji abdullahi bayero ya ishe ka ya zama gashi baban shi abdul malik din nan alhaji ibrahim ata ga halifa su ne nan duk wayan sarakai ne ga irin su alhaji mahmudu wafa nan sun yi saka shi bayan dan haka waliye ne na mahalata eh to balle kuma shi wannan namu na Kano wayannan kan ya sun baki ya wadatu ya faɗa haka fatiha ma salatul fatiha amin jazakallahu khairan قال لا بيان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم